بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد والشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah da ya bamu lafiya da ikon ganin wannan dare na litinin 22 ga watan shawwal na hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shekara 1443 daidai da 22 ga watan mayu 2022 miladiya a wannan aji namu na koyon karatun alkur'ani mai girma da aka yi wa suna da ajin malami haya yola wanda babban malami baban abdurrahman muhammad awal adam albani allah ya gafarta mushi da mishi rahama ya assasa shekaru goma sha uku da suka wuce a karatun da ake mataki da alkur'ani mu'jizar mu'jizozi wannan shi ne darasinmu na 35 in allah yadda allah ya taimake mu allah ya mafaka a jiya mun tsaya a aya ta goma sha biyu ta goma sha uku a cikin suratul inshiqaq a yau kuma allah yadda za mu ci gaba zuwa ƙarshen surar kamar yadda muka saba yadda al'adar karatun take za a koma a karanta suratul fatiha to daga nan kuma sai mu dawo inda muke a yau Allah ya da Allah ya mana mafaka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
to sai mu karanta gaba da insha Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
الشفاء mu fara daga farko ko mu karanta gaba daya zuwa inda aka tsaya daga nan kuma sai a saurara mu karanta sannan sai mu biyo baya to bismillah بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا na'am hasbu to sai mu ci gaba da za a saurara a karanta ko
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق
فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
amsa ku a afwan tazawidi ko farko innahu dhanna inna da inda nunun take da shadda akan ta ko mimu to ana so a musu gunna innahu ka aluce da gudu ka bace innahu innahu innahu dhanna a kiyaye wa wa harshe yana cikin baki zai taba haƙorar rabi amma zai doro wa wa wannan innahu wanna an lan yahur ga nuna sake nan babu komai akan ta da haka alamar gunna ko an lan yahur a kiyaye haƙarama hur bala inna rabbahu in mutum ya ga dama zai iya tsayawa a bala za ga alama ko ta tsayawa bala inna rabbahu in kuma a ga dama a wuce wucewa amma ya fi bala inna rabbahu ga madana bala inna aibunna akan nunu rabbahu wannan ran a kaurara ta duk ran tana da fataha ko ban mu ana kaurara ta ra ka a ce ra ra rabbahu ba rabbahu ba rabbahu bala inna rabbahu kana bihi basira basira ita ma wannan ran a kaurara kar a ce basira a yadda harsunan mu yake a basira ko إنه ظن أن يهرب لا إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم مدانا لا علامة تفيه سوصاء كم ونا أليم مدى كينا ما نزع جا صوتي لا أوكو أوك yana da cin harufan nan guda biyar na kalkala ko budget ko da aka ba za a ɗaure shiram a ce uk ɗin ba sai a ɗan shafa masa irin harafin da ya biyo baya kai tsaye shi ne alifin alifin ɗin mai wasalin shi bamma to uku uku ba za a ce uku ɗin kai tsaye ba uku uku sai a ɗan shafa mai shi ne alkalkala ko fala uku simu uku simu bishafaka shafaka bishafaka shi ma kalkala ne a ƙarshe zai kama da fata shafaka saboda wurin tsayawa ne shafaka shafaka فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق شمائر شفق قلقلا والقمر ونراه إذا أسيرا تاتا سورة بكسرة إذا رأوا بفتح أقول بضمة سأكورا أما إذا بكسرة سأسيرا تاتا والقمر إلي إلي كاتي والقمر أكورا باكي بزي ما يبقى والقمر إذا اتسق idan ta saka to a kiyaye nan wurin wasu in sun sai su raba karatu a haɗe ne kawai idan ita saka a rubuce amma a haɗe shi gaba idan ta saka kamar babu wani alifin a gaban idan ɗin nan mutum ya gadara kamar baya nan ana ce mishi hamzatul wasu gida za a wuce da karatu ba a jin shi amma wurin tsayawa ne misali idan ana fasara walƙamar idan sai a ce ita saka amma a karatu idan ta saka إذا اتسق أهدي والقمر إذا اتسق كمربا أليف سكان ذال كتاو لنا إذا اتسق أي رجع ذال نسي أليف سي ولا أليف منكم ألوجا سنسي تاو نشدكو ولنا أليف براني كمربا حق أجي كارتاو إذا اتسق كيسي والقمر إذا اتسق كرمتك والقمر إذا اتسق آه اسكريني walƙamari idan ta saƙa kamar ba sa na alifin ɗin nan latarkabunna latarkabunna wannan nuna ɗin aikunna a kanta latarkabunna latarkabunna ƙwabaƙon musaba da faɗin kafin ba ɗabaƙan ba ko ko haka larabawa suke karanta ƙwaba ƙwan da tarka a kiyaye kuma ga kafin ga ƙwafin ko da tarka na ƙwaba ƙwan ko ko ƙwaba ƙwan a kan shi za a ga wasu na guda biyu kuma tsawonsu ɗaya ma'ana izahari kenan ba gunna ba ne ƙwaba ƙwan an ƙwaba ƙwan da tarka gunna ƙwaba ƙwan an kuma al'ain a gaba an shi kuma wannan nunin da yake haɗe da ayin ba komai a kansa alamar gunna ke na ko latarka gunna baba kwan an a ɗanyin gunnan ana gunnan shi ne za ka ji karatun yana tafiya daidai kuma shi ne ka'ida ko allah ya taimake mu latarka gunna baba kwan an baba kwan an baba kwan kalkala ta dawo tunda ba za a ce an ɗaba ba wurin tsayawa ne wurin tsayawa kowane harfi sukun ake mishi ɗaure shi ake yi sai a ce da tarka gunna baba kwan an tabata ko fama lahum la yu'minun fama lahum la yu'minun a kiyaye daure alhamza da kyau ka ce la yu'minun a yu'minun ana ainihin ruwaya ta hafsati al'asim fama lahum la yu'minun yu'minun a daure wannan alhamza din da take kan wanko fama lahum la yu'minun wa idha a kiyaye zal wa idha quri'a ita ma wannan rawun asiran ta ta quri'a wa idha quri'a alaihimul qur'an wannan rawun ta alqur'an ita kuma za a kawar rata saboda abin da ya biyo bayan ta mai damma ne ta shafi hukuncin makauciyar take dama mai rawun mai damma kawar rata ake yi to idan aka sami mai dauri ko mai damma ta biyo bayan ta kai tsaye ita ma daure ta ake yi hukuncin hukuncin kamar hukuncin makwabcin ka ko وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين أو كي سجود أورن غاينا زي علامة ko za a koma can gefe za a dan wani akwati a ce a sajida mana idan mutum yana karatun alkur'ani ya zo wannan wurin ko a sallah ko ba a sallah ba sai faɗi ya sujuda sai ce Allahu akbar idan a wajen sallah ne ya kabbara idan ya dago ma ya kabbara a wajen sallah amma a cikin sallah ba a yin kafara saboda harifan duka ba su tabbata ba kamar yadda ya tabbata a cikin ta haƙiƙi a tamamul minna na babban malami muhammad hasan albani da yawa a wani littafi fikin su ko a cikin sallah kamar yadda muke a masallacin nan shine mafi ingancin fatawa in allah ya da kawai in aka ka wa idza quri'a alaihimul qur'anu la yasjudun kawai sai man sai fadi sai sujuda sai kuma ya dago wannan shi ne mafi ingancin magana in Allah ya yarda hadisan ba su tabbata ba amma a wajen sallah sai ka ce ne Allahu akbar sai kai kuma akwai addu'a da ake ta musamman a ciki irin su sajada wajhi lillazi khalaqahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwati fa tabarakallahu ahsanul khaliqin mafi littafi kurkusa da zai taimake mu rike waɗannan addu'o'i shine al-hisnul muslimin al-kalil kitabi wa sunna ko dena nan a ciki saboda mutum ya dinga yi tana da falala idan mutum ya yi shedan zai ruga da gudu ya ce ni Allah ya ce in yi sujuda naki ga dan adam kuma yayi da haka akwai sujuda a ko wa idza quri'a alaihim alquran la yasjudun bal alladhina kafaru yukadzibun wallahu wannan Allahu akaurara lamun din duk inda aka ga mai fataha ya biyo bayan ta ko mai don ana kaurara lamun din ba za a ce wallahu ba kawai bahaushe sai mu ce wallahi a wallahu a karatun alkur'ani wallahu a'lamu bima yu'un a'lamu a kiyaye ga alhamza ga ainu ko a'lamu a'lamu ba a'lamu ba a'lamu wallahu a'lamu bima yu'un yu'un yu'un tabashshirhum bi'adabin alim tabashshirhum bi'adabin alim yuwa'un tabashirhum bi'adabin alim bayan mimun din nan ga bawo akwai hukunci da ake cewa al-fawu shafawu shi ma za a yi gunna kanan babashirhum bi'adabin alim mun karanta shi a baya tarmihim bi hijaratin min sijil ko tabashirhum bi'adabin alim wannan kasratan kasra guda biyu faduwar su suke kan ba'un tsawon su daya da haka ba gunna bi'adabin alim إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون من karanta kwatankwacin ta a cikin suratul tin bambancin su me bambancin su ko da ga masu haddacewa na san wasu na kokarin haddacewa sati sati insha Allah bambanci kwa ɗaya ne illal ladina amanu wa amilus salihati lahum ajrun ghayru mamnun me bambanci
bambanci fa'un ne kawai a waccan falahum ajr nan kuma kawai lahum ajr ghairu mamnun ko Allah kenan Qur'ani kuma kenan Allah ya karba mana na'am to amsa
bismillahir rahmanir rahim إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا الله الرحمن الرحيم بسم الله
إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون نعم فأكرت
aya aya بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور فلا أقسم بالشفق والقمر إذا اتسق فما لهم لا يؤمنون بل الذين كفروا يكذبون فبشرهم بعذاب أليم بلى إن ربه كان به بصيرا والليل وما وسق لتركبن طبقا عن طبق وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
nima nima na kusance falahu ajin gari Allah ya fi mana to mu karanta gaba daya بسم الله الرحمن الرحيم إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون maimaita بسم الله الرحمن الرحيم
والقمر إذا اتسق لا تركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجنون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
to bismillahir rahmanir rahim je mun karanta daga farkon sura ko Allah ya rantsa da sama yayin da za ta kici ta yage ta bindiga malaiku su ta sassaukowa kaga lokacin hankali zai tashi kenan alamar kiyama ta zo sannan sama ta yi da'a ta saurari Allah kuma an wajabta mata dole ne dama idan lokacin yayi sannan kasa za a miƙar da ita sambal babu wani tudu ba kwari ba bishiya ba dutse ba wani wurin koyewa sannan ƙasar ta amayo ta jehu duk abin da ke cikinta matattu da abubuwa da ma'adanai da sauransu duka ta zama ba ta da komai wata hallat sannan ita ma ta miƙa wuya zuwa ga ubangijinta sannan allah ya ta mata yin hakan dama dole allah ya ce ya kai ɗan adam ko da yaushe kana ta aiki mun yi bayani ko dai aikin alheri ko na shari wanda za ka je ka haɗu da ubangijinka kuma sannan ka haɗu da sakamakon aikinka sai allah ya ce aikin nan ana samu in an je tashin kiyama fa amma mun ta kitabun rubi yamini kenan wani a bashi littafin sa da hannunsa na dama irin waɗannan sai a yi mishi hisabi mai sauki kawai a gaya mai laifukan shi a ce an yafe mai Allah ka samu na ciki ya koma ya haɗu da iyalansa a cikin aljanna yana farin ciki da annashuwa sannan wani kuma za a bashi littafin shi ne ta bayan bayan shi wannan zaka je na wayewa Allah ya shiga rubi yana cewa ya halaka ya halaka Allah ya tsare mu sannan bayan nan kuma a shiga da ya shiga cikin wutar sa'ira ya kono Allah ya ce inna hu kana fi ahlihi masrura irin wannan mutumin da kaga an yi ma wannan ya kasance a cikin duniyar nan yana ta farin ciki ne da barna mutum kawai yana abin da yake so a sadda yake so a sadda ya ga dama ba ruwan shi da Allah ya ce da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam da haka in ya more a nan duniya shi ma za a more mishi ran tashin kiyama Allah ka tsare mu laifin shi na gaba karatunmu ne yau kenan aya ta goma sha biyar Allah ya ce innahu zanna allai yahur irin masu waɗannan tabargaza masu holewa a duniya su saki jiki su taɓanna to shi yana tunanin cewa ba zai koma wurin ubangiji ba ne zanna yana tunanin allai yahur ba zai koma Allah ya tashe shi ya mai da shi inda yake ba mutum yana ganin kamar shi kenan in ya mutu kuma ba tambalatana ba shi kenan din ba shi yasa yake wannan bannan duk wanda ya imani da Allah ya san cewa za a tashi shi ai ba zai saki jiki ta banna ba ko shi yasa yake yin wannan bala Allah ya ce a'a tabbas fa inna rabbahu kana bihi basira ubangiji shi yana sanar da duk abin da yake aikatawa wannan cashewar da holewa da banna duk abin da mutum yake yi ubangiji shi yana ganin shi yana sanar da abin da yake yi babu abin da yake boyewa Allah sai Allah ya ce fala uqsimu bi shafaq na rantse da shafaqi shafaqi shine wani abu yana nan da za a fita za a ganshi ko kuma yanzu kila ya bace lokacin isha'i yayi idan rana ta fadi sai a ga wani ja a yamma ja jahur haka shine shafaqi matakar yana nan lokacin magariba yana nan kenan da ya bace kuma to isha'i ta shiga naga cikin alamomin na gane sallah shine shafaqi Allah ya ce to ya rantse da shafaqi saboda muhimmancin sa ko wallaili wa ma wasaqa Allah ya ce ya rantse da dare wannan dare da muke ciki kamar yanzu da abin da yake tattaruwa shine wa ma wasaqa da dare yayi galibi da dabbobi da mutane kowa zai koma ya nasu da rana ake harkoki amma da dare yayi kowa zai koma ya koma wurin sa ya koma gidan shi koma wurin iyalin shi to Allah ya ce ya rantse da dare da abin da yake tattaruwa a cikin daren nan mutane da dabbobi da abubuwa shi yasa ma kamar daji idan zaka shiga da dare sai ka kiyaye kana tafiya sai ga maciji a tsakiyar hanya saboda yaro ya kwanta yana hutawa amma da rana ba zai zo wurin ba to Allah ya ce ya ratse da dare da abin da yake tattarawa na mutane da dabbobi kowa ya naso an gane ko wal qamari idza tasaq Allah ya ce ya ratse da wata yayin da hasken shi ya cika haske wata ya cika yana fitowa jariri ko ya fito ya fito ya fito ya fito ya fito har ya zo tsakiya sai ga hasken shi ya cika shine kalkamari lailatul badri kenan ko ayyamul bid 13 14 15 lokacin to Allah ya ce yana rantsuwa da wata a yayin da hasken nan nashi ya cika dam ana ibada ko ana azumin sha uku sha hudu sha biyar na sai Allah ya ce to kun san dalilin rantsuwan nan a'a la tarkabunna tabaqan an tabaqa za ku dinga hauhawan daga wani hali zuwa wani hali yau kana kan wannan gobe kuma ka sauka ka koma wannan da can muna cikin cikin mahaifanmu aka fito da mu jarirai muka fara tatata muna koyon magana yau gashi ana maganar ana da ƙarfi a gudu ana nan wata rana kuma sai a ce baba tashi kai gudu ba ba zai iya ba har a koma ga Allah a mutu wannan abin fa sai ya faru Allah shi yasa ya rantse din can yace ya rantse fala uku sun bi shafaqin nan wallahi wa ma wasaqa wal qamari idha tasaqa di ya rantse da su ne yace to la tarkabunna baba bal antar wallahi sai kun dinga hauhawan halaye bisa wani hali yau kuna wannan yanayi gobe kuna wannan don ya nuna maka ikon shi kenan ko yanzu ga mu da karfin mu galibi ire iren mu nan matasa amma nan da shekara 60 Allah ya tuka mu kaga mutum bai isa ba kenan ko to me ake so a sudu da abu Allah kenan shine la tarkabun na tabaqan an tabaq za ku dinga hawa hawa shine a ruku ku hau wannan hali yau kana halin kai ne kai ne gobe kuma za ka zo kai ne ba kai ɗin ba ne ana tura ka a wilciya ana baka abinci ana ɗura maka bayan nan kuma allah ya karɓi rayuwar mutum dole sannan ana nan kuma allah ya sa a musa ƙaho kuma a tashi mu gaba ɗaya kaga shi ne da tarka munna tabakan an tabaka sai allah ce to fa ma lahum la yu'minun me ya same su ne su ba sa imani kafirai kenan duk wannan abin da kuke gani da kai ka san kai yaro ne yanzu ka zo washta ala ra'su shayba kafaka mashiguka min nazir ko yugalibu launin launar sawari da gashin ka bakin kirin amma yanzu ya dawo fari ba kai baka gara akwai matsala da fuskar ka fas mace tana yanga amma wata ran sai ga kuma ta fara yankwanewa duk bai isa mutum ba fa malahum la yu'minuna me ya samu kafirai ne ba sa imani duk gani irin waɗannan abubuwan da suke faruwa ba ka da iko yau kana da iko gobe ba ka da shi yau kana da iko yau kana da shi gobe ka da shi wata ran kuma ka da shi kawai gari kana da shi kamar yadda yake faruwa wani da ana ganin shi ba komai bane sai kuma ya zama komai wanda kuma ake ganin komai ne Allah ya kaskanta shi ya zama shi ba komai ba kuma ikon Allah ne ko ba wanda ya sai ce a haka ne jama'a ko to Allah ce fa malahum la yu'minuna me ya samu kafirai ne ba sa imani ga ayoyi nan muna gani wa an tarafa fatal aurat ri'a sha ya tatawalu na fil bunyan ƴaƴan talaka ba a san mutum ba kawai sai ga yaro ko ya kuɗi ko ya zama shugaba kuma dole a bi shi kuma Allah ya rubuta ta su ne irin waɗannan abu wani kuma da shugaban ne yanzu kuma ya zama mabi da ya yi magana a gwaɗe mai baki rufe mana baki ba da ko ake ba da tarka muna kafuka na hanta ba ba muna fahimta ko ce me ya samu kafirai ba sa imani bayan ganin waɗannan ayoyi na Allah وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون duk yayin da kuma aka karanta musu alkur'ani ba sa yin sujuda saboda yarda da Allah ba sa yarda su ba Allah la yasjudun ba su ma yarda ba tukuna ba lantana su rusuna wa Allah Allah ya ce to bani ladina kafaru yukallabu bari dai su dai kafirai kawai karyatawa suke kodo shi suna sana cewa addininsu ƙarya ne sun san ko ba a kan gaske suke ba yi kaddibu kawai suna karyatawa ne da an faɗa musu abu sai su ce ba su yadda ba amma shi tabbas ya san cewa ƙarya yake yi mai ƙarya ya san shi mai ƙarya ne mai gaskiya shi ma ya san shi mai gaskiya ne tabbas shi ne Allah ke ce kawai kafarai yi kaddibu suna karyatawa ne wallahu a'lamu bima yu'un Allah kuma yana sane da abin da suke boyewa a zuciyarsu Allah ya san cewa a zuciyarsu sun san su makaryata ne akan ƙarya suke duk wani addini da wanda ba musulunci ba ƙarya ne su sun sani din amma kawai ba za su ba ne to Allah yana san da abin da suke boyewa a zakatansu Allah ya san cewa su makaratan ne ko mutanen banza ne shine wallahu a'lam bima yu'un Allah yana sane da abin da suke boyewa a zakatansu da abin da suke shirya na makirci sai Allah ya ce to tunda haka ne fa bashirhum bi'adabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi kai musu bishara bishara galibi ana yin ta ne idan wani abin alheri idan na ka ci jarabawa ko an baka aiki ko ka samu kuɗi ko an baka aure ko an baka mukami ko wani abu sai kuma ce yalla bai ko alaji ko ustaz wani ko malama ne admission ɗinka ya fito a kaza sai mutum ya ji daɗi to Allah sai ya amfani da kalmar dan ya gwaba musu ya musu kamar izgili kenan fa bashirhu to kai musu bishara ka je ka ce musu to ina muku bishara sai sun ce mene ka ce to bi azabin alim da azaba mai raɗaɗi saboda a wulakanta su kame da wata ayata ke cewa Allah zai ce musu aka sihirin haza antum la tusiru wannan sihiri ne ko ko ba kwa gani kafirai ke na ran tashin da kiyama sai Allah ce to islauha ku shiga fasbiru aw la tasbiru ko ku yi hakuri ko kar Allah ya sa ku yi hakuri to sawa'un alaikum duk daidai ne a gare ku haka Allah zai yi kafirai duk wani wanda ba musulmi ba in yi da ya mutu bai imani ba haka Allah zai ce mishi Allah ya ce to gata na afa sihirun hada am antum la tusirun wannan sihiri ne ko ko ba kwa gani ne idan bai gani ne sai Allah ya ce to islauha ku shiga shiga musawa koras tasbiru ku yi hakuri in kun shiga ko ku jure azabar kenan aula tasbiru ko kar ko kar Allah ya sa ku jure sawon alaikum duk ɗaya ne inna ma tujzauna ma kuntum ta'malun ana saka muku ne da irin abin da kasance kuna aikatawa a duniya na kafirci kenan da kin Allah wallahi kafirai sun san addinin musulunci gaskiya ne kawai ba za su bane saboda sai su ce takura a ce ai sallah a ce ba za a yi tsiraici ba a ce ba za a tashi ba ba za a yi kiss ba ba za a yi zina ba ba za a yi kaza ba to shine kawai amma sun san ƙarya suke su kansu shi yasa duk wanda aka titsiye shi aka sami sai ga ya sallama Allah ya taimake mu to shine Allah ce ku kai mushi bishara da azaba mai radadin gaske azaba da ba ta yankewa duk wanda ya mutu kafiri dan wuta ne ba duk wanda ya mutu kafiri bai yi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah wallahi dan wuta ne kuma khalidi da fiha ba zai fita ba mun karanta a suratul bayyina ko ulaiika musharrul bariya sai Allah ya ce to illal ladina amanu an gama da kafirai ko to sai Allah ya ce illal ladina amanu sai mutane na musamman sai ce sai ne waɗanda suka yi imani musulmi ke ya ce to wa aminu salihati suka aikata aiki na gari shi ne kawai maganin abu ba wani dabara ba ga imani da allah da manzan allah sallallahu alaihi da sunan rukunan musulunci da shika-shikan imani duk mutum ya yi da su ko wa aminu salihati sannan sharaɗi na biyu da mine aikata aiki na gari don mutum ya ce shi musulmi ne gaskiya bai wadatu ba duk ayoyi za ka da Allah cewa illal ladina amanu wa amilus salihati innal ladina amanu sarkanat lahum jannatul firdausi nuzula duk ayoyi dole sai an hada imani imani ingantacce mutum ya san yana da shi akan irin aqidar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi shine imani na gari irin aqida da suka kudirce mu ma mu kudirce ko mai kwaikwayi irin aikin da suka yi kwaikwayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wurin biyayya to sai waɗanda suka yi imani sannan kuma suka aikata aiki na gari to waɗannan lahum ajrun suna da wani irin sakamako mala wani irin sakamako ne kamar yanzu idan mutum ya ci jarabawa a duniya ko aka ce kai ne kafi wanda mafi gwarzantaka ko overall best kenan ko sai a ɗauko miliyan 100 a baka ko miliyan 10 ko kaza ko a baka mota kama an je musaba alkur'ani wanda ya sai ga an bashi mota an bashi miliyan 2 ta murna sakamakon kenan daga ranar gobe za a ƙara mai inda zai koma wata shekara mai zuwa yaji za a ƙara mai in bai ci ba ba za a ƙara mishi to amma shi wannan na lahira ajrun ghairu mamnun Allah ya sifata shi wanda bai yankewa sa'adi Allah ya saka mai da alheri ya gabata mishi yake cewa za su je su more a cikin wata irin aljanna wanda mala ainihin ra'at hadithi ne dauko iktibasi da shi a cikin inda za a je a more wannan ladan da baya yankewa ido bai taba ganin wannan abun ba duk ido bai taba ganin irin abun da za a gani a aljanna ba wala ubun sami'at irin abubuwan da za a cashe da su sounds melody abubuwa za a sa wa yan aljanna kunnan sai dinga jin daɗi kunne bai taba jin irin wannan abin ba kuma ba zai ji shi ba in ba can din ya ji ba wala kafara ala qalbi bashar sannan tunaninka duk tunanin mutum wallahi architecture of the architects wanda ya kowanne iya architecture ba su ne ma yin zane ba ya zauna ya ce to gidan za a yi kaza hawa 100 ne ko hawa miliyan ɗaya bayi kaza kaza kamar gidajen da muga ana yi a zamanin duk tunanin shi wallahi bai sai gado ba wala ka fara ala kalbi bashar sakamakon da Allah zai ba musulmi kenan shi yasa jama'a mu rike imanin mu rike shi daram dan mu rike shi shine kawai tiketin shiga aljanna illal ladina amanu wa amilus salihati sai wanda suka yi imani da Allah suka aikata aiki na gari to sune suke da lada wanda ba ta wankewa Allah ka sa muna cikin waɗannan mu daure da imanin mu mu ƙara jajircewa mu ƙara wa manzan Allah salasalan biyayya da kauna musamman irin wannan lokaci na rikita-rikita yanzu ne lokacin da ya fi dacewa ma a ƙara nuna wa annabi salasalan soyayya babba soyayya kuma ita ce biyayya a ganka gemun ka cikakke wandan ka ɗagagge yadda yake zama da iyalin shi kai ma ka zauna da su haka ko yadda yake zama da makwabta mu zauna da su yadda yake zama da kafirai mu zauna da su mu kwatanta imani mai kokari mu kara mai yawan salati sallallahu alaihi wa sallam mai koyi da shi a cikin dukkan al'amuran to shine imani Allah ka tabbatar da daga daga mu Allah ka samu gama da duniya lafiya Allah ka shige mana gaba abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure saboda karancin ilimin mu na ɗalibai ne Allah kai mana muwafaqa ka kara mana ilimi amfani ka wanda ikhlasi karba ayyukan mu ka samu gama da lafiya sai kuma insha Allah mu sati mai zuwa insha Allah karatun tariqu salihin ran juma'a da Allah jama'a ran juma'a karatu mai daɗi wanda mala ya fara ranar da ya fara aka kashe shi Allah ji kan mala ya gafarta mishi to ana yi daren juma'a mala Shu'aibu da Masi anan a daidai irin wannan lokaci tsakanin magariba da isha Allah ya ba mu ikon halarta Allah ya shige mana gaba da sauran karatuka duk da ake yi na sahih bukhari bayan mun tashi daga wannan Allah ya da Allah ya karba mana Allah ya shige mana gaba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka وتوب إليك السلام عليكم